محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za a dawowa zagaye na biyu domin ci gaba da karatun wannan manzuma insha Allah tare da haka kuma muna tare da baki waɗansu matasa daga cikin wannan ƙasa tamu akwai dr abbas go da kuma sheikh malam bukhari abdulmalik bukhari insha Allah duk suna nan a wannan wuri insha Allah kenan bayan mallan za su dan yi mana ta'alikat insha Allah kenan mallan bismillah domin ka ci gaba da wannan karatu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العنام سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai cikin kaddara wasa ne ya kaddara mana saduwa a karo na biyu ko zama na biyu a domin ci gaba da wannan daura mai albarka da aka fara ta mun dakata ƙarshen a cikin littafin wannan inda malam yake bayani yake cewa almatinu lil mar'i qara wa nuzul dhayfi nil qira wa jam'u qaryatin qura ka makkatin wa yathrib a karatu da ya huce zama na huku kalmal alminna mun ce alhumatu ismul manna wal imtinanul minna wa quwwat ismul munna wa hiya dalilul ghalabi alhuma alhuma shine asummu guba ko kuma ka ce dahi suna cewa dukkan abin da yake kamar in ya soki mutum zai yi wani dahi shine alhuma to aka ce alhuma ismul manna almanna ai alhayya macijiya ba kamar yadda muka ce alhuma masasara ba wanga na alhuma na macijiya ne almannatu alhayya walimtinanu kuma kamar yadda muka ce walimtinanu ay min alminnati alminna shine kyauta ko kace ko baiwa Allah yake cewa laqad manna Allahu 'ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula wal quwwatu ismul munna almunna kuma qalfi ana cewa yuqa ana cewa mutun da'iful munna yana da raunin qalfi sai mala yace wahya dalilul ghalabi shi ƙarhi dalili ne na samun rinjaye wanda yake da ƙarhi to shi yake da alamun cin nasara a wani yaƙi da za a yi ko kuma wata kokowa sai mala yake cewa almatinu lil mar'il qara wa nuzulu dayfi lil qira wa jam'u qaryatin qura ka makkatin wa yasribi almatinu lil mar'i baya na mutum alƙara ana ce mashi alƙara suka ce alƙara shi ne azzaharu min kulli shayin baya na dukkan komai ana ce mashi alƙara sa'alab wani mawaƙi yake cewa muzakkaratu sunya'u musanadatil qara alƙara musanadatil qara ai wanda take da ƙarhin baya taguwa ce yake siffantawa mala yake cewa wa nuzulu dhayfi lil qira gara kuma ta sabkan bako kamar abincin da ake yi idan an yi bako ana ce mashi alƙira alƙira yana daga cikin yana daga cikin al'ada ta larabawa suna tana da abinci ko da sun za su yi bako ba saboda akwai wanda yake zawwa yake zawwa kai tsaye yake zawwa ba ai ba ai tsari da shi ba kawai sai ayi bako kai tsaye to suna suna ajiye abinci saboda wanda za su zo wasu ma suna kamar suna suna hura wuta a dora ta a saman dutse saboda alamun wanda ya shigo gari yake neman masauki daga ya ga wannan wutan ya gane akwai mutane to daga ya je wannan wajen zai samu masauki a bashi wajen da zai sauka sannan kuma a bashi abinci to abincin da ake shirya ma bako ana kiran shi alqira malam yake cewa wajen qaryatin jam'i kuma na qarya qarya sunan gari ko sunan wani kauye jam'in shi ana cewa alqura himala yace kamar katin wa yasribi kamar makka ko madina makka ana ce mata ummul qura ko Allah yake cewa waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha alqura kenan jam'i ne na alqarya kamar kacin wa yasribi kamar makka da kuma yasrib madina kenan ɗaya daga cikin sunayen madina yasrib malam yake cewa riqul habibi zalmu wa fin na'ami zilmu fahlun wa amma zulmu faljawr min zi ghadabi riqul habib miyau yawu na masoyi ana kiran shi azzalmu azzalmu kamar yadda muka ce suna cewa ma'ul asnan ma'ul asnan ruwa ko kace yawu da yake tsayawa a jikin haƙora zuhair zuhair yake cewa tajlu awari da zizalmi izabtasamat ka annaha manhalun birrahi ma'lulu yani zizalmi ai wadda take da yawu ko yawu da yake na na haƙora ruwan haƙori ko yawun da yake tsaya a jikin haƙori malaka ta wafin na'ami amma jimuna namijin jimuna shine ana kiran shi azilmu azilmu namijin jimuna amma kamar yadda muka ce sunan shi azzalim azzalim shine namijin jimuna ba azilmu ba kamar yadda malam yaudi kamar yadda malamai suka tabbatar mala yace to fahlun shine namijin jumuna yace wa amma zulmu amma za amma az-zulmu shine al-jawru zalimci min zai ghadabi ga ma'abucin hushi ga wanda ya hushi a ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama az-zulmu kenan zalimci da damma malan yake cewa القطو غيث ساكب والقطو صفر ذائب والقطو عود جالب من عدة في المركب ما لا يكتوى القطو القطو غيث ساكب القطو shine ruwa da yake kwarara da yake zuba alqatru shine dugun abu abin mai ma qatar abin da yake dugo yake diga yake diga eh ana cewa qatratun in ruwa ne ruwa yana zuba ana cewa ma alma'u yaqtu ruwa yana zubowa ko yana daso haka abin da yake dasowa ana kiran shi yake das das ana kiran shi yaqtu ke sa hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzala wani lokaci ya jinkirta isha sai da aka hadarin dare yayi sai ya huto umar yake cewa yace yake cewa ya huto wal ma'u yaqtu ruwa yana yana dago yana diso daga jikin manzala ma'ana kenan alamun ya huto daga wanka ne sai yazo zai musu sallah a asakib shine asabbu ruwa da yake kwarara zubar wannan ruwan to shine asakib gaisun sakibu malaikata wal qitru al qitru kuma sifrun zaibu annuhas ko kace tagulla wadda aka narkar da ita ita ce al Allah ke faɗi a cikin alƙur'ani game da annabi Dawud wa asalna lahu ainal qitr Allah ce daga cikin baiwar da aka yi ma annabi Dawud alaihi salam an narkan mushi da asalin tagulla ta zamanto abin ne narke Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bashi damai ya wa alanna lahu alhadid ya ringa lankwasa arhi ba tare da wani wannan to haka na tagulla ma aka aka narkan mushi da ita kinan tagulla wadda ta narke ana kiranta alƙitu narkakke ta gulla mala yake cewa walƙutuhu alƙutuhu kuma udun jalibu udun jalibu turaren wuta ne wanda ake ake ake kawo shi min uddatin ai daga min uddatin fil markabi wanda ake kawo shi daga tanadin da aka yi kamar aka ma ya uddu nas fi fi malkadim abinda mutane suke tanadi su dauko shi daga wani waje su kawo dan su saida to ko so yake ce maka al'udu shine daga cikin sunayen ta ana ce mushi al-qutub al-qutub umul qaisi da yake sifanta limfashi na matar shi ko a ce na masoye shi yake cewa ka annal mudama wa saubul ghamami wa rihul khuzama wa nashrul qutbi nashrul qutbi limfashin ta tana yi yake cewa kamal kamar me ake cewa kamar irin kamshin giya sai ke cewa kamar kuma irin zubar ruwa da kuma da kuma kamshi na na itina wannan me ake na tsubo na alkhuzama sai ke cewa wa nashrul qutbi kamar kuma tashin kamshi tashin tararan wuta sannan kuma alqutbu sasanni kamar sasanni su ma ana kiran su ana kiran su alqutbu he zamanto jam'in su aqtar ya Allah ke cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard in kuna da ikon ku iya ku iya tserewa daga sasanni Allah ke gaya ma mutun da aljanni ranar tashin alqiyama maliki cewa min uddatin fil markabi wanda ake tanado shi a kawo shi a saman abun hawa malam yake cewa khatima karshen cikon wannan littafin mala yake cewa haza tamamu sharhi ma nazama man taqaddama min udaba'il ulama musallatan li qutribi hazzabahu lil hibbi raja'a afu rabbi amma jana min dhanbi abdul aziz al maghribi musalliyan musalliman ala rasulil kurama wal ali wal ashabi ma la habariqu yathribi mala yake cewa haza tamamu sharhi ma wannan shine cikal sharhin abinda nazawa man taqaddama ai ma nazawa man taqaddama abinda wanda suka gabata na malamai suka nazzama shi wanda malai yake cewa ni ma ɗaya ne wanda na biyo daga cikin na biyo bayan su da nazama wannan littafin min udaba da ulama daga daga malaman adabi daga udaba daga cikin malamai malai yace musallatan li qutubi littahi na musallas na al qutub malai yake cewa hazzabahu lil hibbi na tace shi ne na nazzama shi lilhibbi ga wani masoyi wasu malamai suka ce ya asalin wannan littafin ya rubuta ma dan shi ne domin ya je ya karanta ya hardace yake cewa raja afu rabbi na yi hakan ne ina kaunal a rangwame na ubangiji subhanahu wataala amma jana min zambi daga abin da na tsururuta daga abin da na aikata na daga zunubi abdul aziz al-maghribi abdul aziz al-maghribi malaka musalliyan musalliman ina mai salati ina mai mai salati ga kuma ne ga neman salati da kuma neman aminci ala rasulul kurama ga manzo sallallahu alaihi wasallama al-kurama shine al-karim al-kurama isu masdar ne na karim ai manzo mai mai kyauta mai karamci malaka wal ali da iyalan gidan manzon Allah salati ina yin shi kuma ga iyalan gidan manzon Allah wal ashabi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace ma la habariqu matqar de bariqu yasriba matqar de haske na Madina yana bayyana matqar de haske da yake Madina hasken sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matqar wannan haske yana bayyana to salatin yayi yayi ta gudana kawai dai yace salati yayi ta gudana matqar de Allah subhanahu wataala akwai duniya to mala yace haza tamam wannan shine karshen wannan littafi kenan da malam ya rubuta shi kuma daga shi ne muka kawo ƙarshen wannan daura mai albarka kamar yadda muka yi bayani da hauko cewa ba dogon sharhi za a yi ba kawai dai abin da ake bukata kawai a yi bayani akan wannan kalmomi na larabci da ita kuma dama kamar daurar da za a zo a yi ta da ya kamata a ce watanni za a ana karanta littafi ko sati da yawa sai a zo a yi abu a lokaci kaɗan manuwa shi ne kawai dai a buɗe hanya idan mutum ya karanta wannan littafin a wannan zama to kuma aiki ya rage a gare mu gabaki ɗaya tunda mun ji cewa littafi ne wanda malamai suka mushi sharhi daban-daban da wanda suka mushi ta'aliki kenan wannan aiki ya rage a gare mu je mu ƙara fatsa da bincike dangance da abin da muka karanta abin da muka dawwana wanda mutum ya rubuta shi yake buƙatar ƙarin bayani to insha Allah ta hanyar bincike mutum zai je iya kariya kuma wannan alal aqallin mutum sai an samu wani guzuri na kalmomi na larabci mutum ya samu ƙari a cikin kamus ɗin shi na larabci ya san kalma kaza tana da ma'anoni har guda uku ta iya zauwa da ma'ana kaza da ma'ana kaza kenan ko da ya gan shi ko da a ce ya ga kalma a cikin karance-karancen shi da yake ko a cikin nusus to zai iya gane ga abin da take nihi kuma dama shi sa malamai suke cewa shi wannan ilimi na luga ilimin luga al-mu'jamiyya dama daga cikin amfanin shi kawai shi hidima ce yake ga nusus na alqur'ani ko nusus na hadisi ko kuma waƙoƙi irin na mawaƙan laraba wanda suka rubuta kenan mutum daga ya gani zai iya gane wannan kalmar ga abin da take nufi kenan insha Allah ta'ala anan zamu dakata muna roƙon abin da muka fi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi wanda muka kusa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana a mun samu karramawa ta wasu daga cikin yan uwa malaman mu bakkan karatu akwai Dr. Abbas Khamis akwai Dr. Sheikh Imam Abdul Malik Bukhari muna godiya Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi da wannan sharafawa Allah kuma ya sa a cikin mizan na lada insha Allah ta'ala za mu ba su kalma domin su kara mu daga da abin da suka zo mana da shi a minti haka sha biyar biyar ko goma goma insha Allah ta'ala bayan haka nan kuma imam malam suleiman zai rihe mana da addu'a kuma muna amfani da wannan dama mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya kaddara mana fara wannan daura tun daga fikirar da aka kawo ta daura hal aka zo tsare-tsaren da aka yi har kuma Allah subhanahu ya kaddara mana ganin karshen wannan daura to Allah subhanahu muna godiya muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala ga wannan ni'imar sannan kuma muna ƙara godiya ga waɗanda suka kama tun daga wanda suka tsara daural abubuwa suka gudana da wanda duk suka ba da lokutan su wanda suka yi dindimu da ma wanda suka taso daga wajeje a kowa yana da ayyuka da yake amma kuma aka yanke aka zo to muna fatan kowa Allah subhanahu wataala ya saka mushi da alkhairi Allah kuma ya sa a cikin mizani akwai waɗanda suke kamawa suke taimakawa da dukiyarsu a cikin wannan karatutuwa da ake akwai Alayhi Isa wanda ko da yaushe yana cikin wanda suke kamawa hatta da karatu da ake yi na sati sati to ko da yaushe yana tare da mu ana yi da shi sannan kuma yana kokartawa yana kamawa ta hanyar yana sa duke shi to muna fata Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin duke shi Allah subhanahu wataala ya kula mushi da limuran shi da alhaji alayhi sani kenan shi ma wanda ya gina wannan masallacin alhaji alayhi sani wanda ya gina wannan masallacin ko da yaushe su ma suna tare da mu suna kamawa ta hanyar duke su da kuma shajja'awa da kuma ko da ba da goyon ba duk abin da zai zo ya shi to Allah ya saka musu da alkhairi da wannan yan uwa da suke hidindimu wajen hada wannan kayayyaki da dauke dauke kowa Allah ya saka mushi da alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa a cikin mizani na lada kuma gabaki ɗaya mu Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin wannan lada kuma ya amfanar da mu da abin da muka karanta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah ta'ala za mu haraba da kalma zuwa ga dan uwa Dr. Abbas Khamis insha Allah fa li tafaddal